بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirin da muke bayani akan fassarar hadisan riyadu salihin idan ba manta ba a darasin da ya wuce mun yi bayani akan hadisin Quraysh wanda yake nuna mahimmancin uwa da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ansa addu'ar iyaye idan suka yi waɗansu a yau kuma za mu tashi daga inda muka tsaya akan abin da yake bayani akan tausasawa marayu da gajeyu da kuma mata marasa ƙarfi
قال رحمه الله باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم
بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يكن شوى باب ديك بياني أكن توسى ساوى مرايا جماعة لدكا وسرونا نادني سكيني da kuma kyautata musu da jin tausayinsu da yi musu tawali'u da ƙasƙantar da kai gare su.
قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين Allah maɗaukakin sarki yake cewa kuma ka ƙasƙantar da kai ga muminai.
وقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Kuma ka haƙurƙurtar da kanka tare da waɗanda suke kiran Ubangijinsu da safiya da maraice suna neman yardarsa.
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا Kada ka kautar da idanuwanka daga gare su saboda wata ƙawa ta duniya da kake so.
وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر Allah yake cewa amma maraya to kada ka yi ƙoƙari ka ƙwaci dukiyarsa ta ƙarfi.
وأما السائل فلا تنهر Shi kuma wanda yake nema yake roƙo to kada ka hantare shi kada ka tsoratar da shi.
وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين Allah yake cewa ba ka ganin wanda yake ƙaryatawa da ranar sakamako?
فذلك الذي يدع اليتيم Wannan shi ne wanda yake tunkuɗa maraya daga barin haƙƙinsa.
ولا يحض على طعام المسكين Baya kwaɗaitarwa akan ciyar da miskini.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه An karɓo daga sa'ad ɗan abi waqas Allah ya yarda da shi ya ce, قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر Mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama mu shida.
فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا Sai mushrikai suka ce, Ya manzan Allah ka kori waɗannan kada su rinka tsoma mana baki muna magana.
وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما
A lokacin ni da Abdullahi ɗan Mas'ud ne da wani mutum daga Huzail da Bilal da kuma wasu mutum biyu waɗanda ba zan ambace su ba.
فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه Sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya riya wani abu a cikin zuciyarsa wanda Allah maɗaukakin sarki ne ya ƙaddara ya riya wannan abin.
فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar inda yake cewa kada ka kori waɗanda suke kiran ubangijinsu da safiya da maraice ba don wani abu illa saboda neman yarda shi.
وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه
An karɓo daga Abu Hubaira Almuzani yana daga cikin waɗanda suka yi bai'atu Ridwan yake cewa
أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر
abu sufiyan sakar ya zo wajen salman da suhaib da bilal suna cikin wasu mutane
فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها
sai suke cewa a takubban Allah ba su kama gurin da ya kamata su kama ba a jikin maƙiyin Allah.
فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم Sai abubakar radiyallahu anhu yake cewa yanzu wannan magana kuke gayawa dattijan ƙuraishawa kuma shugabansu
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره sai ya je wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya gaya mai
فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم sai ya ce ya kai abubakar ba mamaki kai ka fusatar da su
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك in dai ka fusatar da su to tabbas ka fusatar da ubangijinka فأتاهم فقال يا إخوتاه sai ya je wajen su ya ce ya ku yan uwana أغضبتكم na bata muku rai قالوا لا يغفر الله لك يا أخي suka ce "A, baka bata mana rai ba Allah ya maka gafara ya kai dan uwanmu رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال
an karɓo daga sahal as-sa'idi Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ni da mai rainan maraya aljanna haka muke وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ya nuni da babban ɗan yatsansa haɗe da manoniyarsa ya buɗe tsakaninsu رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ne kula da marayan shi, ma'ana marayan da yake na dan uwan shi ne, ko kuma marayan da yake na wani ne can daban, to ni da shi a aljanna kamar haka muke yayi nuni da ah, abin nan manuniyarsa da kuma ɗan yatsansa wanda yake na tsakiya.
وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى Shi ma mai rawaito hadisin ya yi nuni da ah, ‘yan yatsunsa guda biyu wato manuniya da kuma ɗan tsakiya.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito. na'am.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga shi Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان shi miskini ba shi ne wanda an aka ba shi dabino ɗaya ko dabino biyu zai koma ya daina yin bara ba ولا اللقمة واللقمتان ko kuma an ba shi lauma ɗaya ko lauma biyu ya daina ba
إنما المسكين الذي يتعفف shi miskini shi ne wanda yake kamewa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية في الصحيحين a wata ruwaya ta Bukhari da Muslim ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان miskini ba shi ne wanda yake zagayawa tsakanin mutane lauma ɗaya da lauma biyu tana komar da shi ko dabino ɗaya ko dabino biyu ya komar da shi ba
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه miskini shi ne wanda ba zai samu wadatar da ta wadace shi ba
ولا يفطن له فيتصدق عليه kuma ba za ma a gane shi ba balle a ba shi sadaka ولا يقوم فيسأل الناس kuma ba zai tashi ya nemi abin da yake hannun mutane ba baya roko
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
an karɓo daga shi abu huraira allah ya ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله wanda yake ƙoƙarin taimakon matan da ba su da miji da kuma miskini to kamar mai yaƙin ɗaukaka kalmar allah ne
وأحسبه قال rawin hadisin wanda ya rawaito hadisin yake cewa ina zaton ma ya ce وكالقائم الذي لا يفتر ladansa yana yin daidai da mai tsayuwar daren da baya fashi وكالصائم الذي لا يفطر da kuma mai azumin da baya sharwa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an rawaito daga shi dai abu hurairan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
شر الطعام طعام الوليمة mafi sharran abinci shine abincin walima يمنعها من يأتيها wanda yake so ya je a hana shi ويدعى إليها من يأباها wanda bai damu da ita ba kuma a kira shi ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله duk wanda aka kira shi walima bai je ba to ya saba Allah da manzansa رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وفي رواية في الصحيحين a wata riwaya ta bukhari da muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله daga abu huraira Allah ya kara masa yarda shi abu hurairan yake cewa بئس الطعام طعام الوليمة abincin walima ya munana يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء saboda ana kiran mawadata a bar waɗanda suke matalauta وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه duk mutumin da ya kula da 'yan mata yara guda biyu har suka balaga to ranar alkiyama zai zo ni da shi kamar waɗannan 'yan yatsun guda biyu رواه مسلم musulun ne ya rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga nana aisha allah iyare da ita tana cewa دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل take cewa wata mace ta shigo a tare da ita akwai yara mata guda biyu tana roƙo فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها bata samu komai a wajena ba sai dabino ɗaya sai na bata wannan dabina فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها sai ta raba wannan dabino tsakanin 'yan matan nan guda biyu bata ci ba ثم قامت فخرجت sai ta tashi ta fita فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen mu sai na bashi labari فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka jarrabe shi da waɗannan 'yan matan guda biyu ya kyautata musu to za su kare shi daga shiga wuta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها أيضا An karɓo daga Aisha Allah ya yarda da ita
قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها
ta ce wata mace miskiniya ta zo wajena tana ɗauke da 'yan mata guda biyu waɗanda ta haifa
فأطعمتها ثلاث تمرات sai na ba ta da biyu uku
فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها
sai ta ba kowace daga cikin 'yan matan nan guda biyu da biyu guda ɗaiɗai sai ta ɗaga guda ɗayan na ukun domin ta cinye فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم bayan فقال ta ɗaga wannan dabinon guda ɗaya da ya rage domin ta ci kawai sai waɗannan yaran matan guda biyu sai suka nuna suna sha'awar su ci kawai sai ta tsaga shi guda biyu ta ba kowace rabi rabi Nana Aisha take cewa abin da ta yi ya burge ni wannan yasa na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتق أو أعتقها بها من النار sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan aikin da ta yi Allah zai ba ta aljanna ko kuma ya yanta ta daga wuta رواه مسلم Muslim ne ya rawaito
وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه an karɓo daga Abu Shuraih al-Khuzai Allah ya yarda da shi ya ce
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce اللهم إني أحرج حق الضعيفين
ya Allah tabbas ni ina sanya zunubi ga duk mutumin da ya tozarta haƙƙin raunana guda biyu اليتيم والمرأة wato maraya da kuma mace حديث حسن hadisi ne mai kyau رواه النسائي بإسناد جيد
isa'i ne ya rawaito shi a sunan kubra da sanadi mai kyau
وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما an karɓo daga mus'ab ɗan sa'ad bin abi waqas Allah ya yarda da su ya ce
قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه
sa'ad ya ga kamar yana da wata falala akan waɗanda suke ƙasan shi
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ya ce wai shin ma ana taimakon ku ko azurta ku ne in ban da albarkacin raunanan ku رواه البخاري هكذا Bukhari مرسلا ne ya rawaito shi haka mursal mana ba daga sahabi ya rawaito shi ba daga tabi'i
وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال
An karɓo daga Abu Darda wato Waimir Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ابغوني الضعفاء ku nemo min raunana فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم saboda ana taimakon ku ne ana kuma azurta ku ta hanyar raunanan ku.
رواه أبو داود Abu بإسناد Dawud جيد ne ya rawaito da sanadi mai kyau.
باب الوصية للنساء Babin da yake bayani akan wasiya da kyautatawa mata.
قال الله تعالى Allah yana cewa وعاشروهن بالمعروف kuma ku yi zamantakewa aure da su ta hanyar kyautatawa.
وقال تعالى Allah yana cewa ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ba za ku taɓa yin adalci a tsakanin mata ba ko da kun yi kwaɗayin haka.
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة Amma kada ku karkata dukkan karkata ku batta a rataye ita wacce ba kwa so ɗin.
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما Idan kuka yi sulhu kuka ji tsoron Allah, to tabbas Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, استوصوا بالنساء خيرا Ku dinga yin wasici da mata da alkhairi.
فإن المرأة خلقت من ضلع Saboda ita mace an halicce ta ne da haƙarƙari, وإن أعوج ما في الضلع أعلاه wanda ya fi karkata a cikin haƙorƙura shi ne wanda yake a sama.
فإن ذهبت تقيمه كسرته Idan kana so ka tsayar da shi sai ka karya shi.
وإن تركته لم يزل أعوج Idan ka bar shi yana nan a karkace.
فاستوصوا بالنساء Saboda haka ku dinga kula da mata, ku dinga duba yanayin da Allah ya halicce su.
متفق Bukhari عليه da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية في الصحيحين A wata ruwayar ta Bukhari da Muslim, المرأة كالضلع mace kamar haƙarƙari take, إن أقمتها كسرتها in ka miƙar da ita sai ka karya ta, وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج idan kuma za ka ji daɗi da ita to sai ka ji daɗi da ita alhalin tana da karkata وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع a wata ruwayar ta musulun kuma mace an halicce ta ne daga haka kai لن تستقيم لك على طريقة ba yadda za a yi ka maka daidai فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج idan kana so ka ji daɗi da ita to za ka ji daɗi da ita da karkatarta وإن ذهبت تقيمها كسرتها idan kuma ka ce za ka sayar da ita to sai ka karya ta وكسرها طلاقها karya ta shine ka sake ta وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه an karɓo daga abdullahi dan sam'a allah ya yarda da shi أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب tabbas shi ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hudu ba وذكر الناقة والذي عقرها ya yi bayani akan kissar taguwa annabi salihu da kuma wanda ya tsine ta ya kashe ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce إذ انبعث أشقاها lokacin da ɗan iskan cikin su marashin arzikin cikin su ya zabara domin ya kashe ta انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه
yake cewa wani mutum a wanda yake maɓarnaci wanda yake mai tsananin sharri wanda ba yadda za a iya yi da shi a cikin jama'arsa ya zabara domin ya kashe ta
ثم ذكر النساء فوعظ فيهن tana nan sallallahu alaihi wasallam ya tuna mata kuma ya yi wa'azi akan matan akan a kula da su فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه yace yanzu ɗayan ku ya zai yi ya je ya dinga dukan matarsa irin dukan da ake yi wa bawa kuma ba mamaki ya nemi ya kwanta da ita a ƙarshen wannan yinin
ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi game da dariya idan wani ya yi tusa وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ɗayan ku zai dinga yin dariya akan abin da shi ma yana yi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر kada mumini ya ki mumina saboda in ya ki wasu halayen nata to zai iya yarda da wani halin nata أو قال غيره ko kuma ya ce zai iya yarda da wani رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه
an karɓo daga amur bin al-ahwas allah ya yarda da shi
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi annabi sallallahu alaihi wasallam- ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana yana cewa بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ bayan ya gode wa Allah ya kuma yabe shi ya yi wa'azi ya yi tunatarwa
ثم قال ألا sannan sai ya ce
واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم
annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi musu wasiya da alkhairi ga mata mana ku kula da mata yake cewa saboda su mata kamar ribatattu ne a wajen ku
ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ba wani abu da kuka mallaka daga gare su in banta wannan إلا أن يأتين بفاحشة مبينة sai dai idan sun zo da wata alfasha mabayyaniya فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع idan kuma ya kasance sun aikata to ku ƙaurace musu a wurin kwanciya واضربوهن ضربا غير مبرح ku doke su duka wanda yake ba ne zafi ba فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا in sun yi muku biyayya to kada ku nemi wata hanya
ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا tabbas matanku suna da haƙƙi a kanku su kuma kuna da haƙƙi a kansu
فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون haƙƙin da yake kanku shine kada su bari wani ya taka shimfiɗar ku indai ba kada su bari wanda ba ku so ba ya taka shimfiɗar ku
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون kada su ba da izini ga wanda ba kwa so ya shiga gidanku
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن haƙƙinsu su kuma a kanku shine ku kyautata musu wajen abincinsu da wajen suturarsu رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال muawiya bin haida allah ya da shi yana cewa قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ya ce na ce ya manzan allah menene haƙƙin matar ɗayanmu a kan shi قال أن تطعمها إذا طعمت sai ya ce ka ciyar da ita idan ka ci وتكسوها إذا اكتفيت ka tufatar da ita idan ka yi tufa ولا تضرب الوجه kada ka doke ta a fuska ولا تقبح kada kuma ka dinga munana ta ka dinga kaya mata kalmomi marasa kyau ولا تهجر إلا في البيت kada ka kawace mata sai a cikin ɗaki حديث حسن رواه أبو داود hadisi ne mai kyau abu dawud ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi ya ce
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wanzu allah tsira da abinci allah su tabbata a gare shi ya ce أكمل المؤمنين إيمانا أخ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا wanda ya fi kowa mumina cika imani shine wanda ya fi su kyawun ɗabi'u وخياركم خياركم لنسائهم mafi alkhairun ku su ne mafi alkhairi ga matayen su رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma yace hadisi ne mai kyau ingantacce
وعن إياس وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال an karɓo daga iyas bin abdullahi bin abi zubab allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لا تضربوا إماء الله
kada ku dinga dukan bayan allah mata فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن sai umar allah ya ƙara masa yarda ya zo ya ce ya manzan allah mata fa sun yi sun wuce gona da iri game da mata game da game da mazajensu ma'ana suna yi musu kamar dai rashin kunya ko kuma dai ah, abin da karan tsaye abin da bai kamata ba
فرخص في ضربهن sai annabi sallallahu ya yi ruhsa wajen dukansu
فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ƙararraki da yawa daga mata suna kuka game da halayen mazajensu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم ya ce da yawa mata sun zo suna ta bibiyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kawo ƙaran mazajensu tabbas waɗanda suke dukan matayensu ba sa cikin zaɓaɓɓunku رواه أبو داود بإسناد صحيح hadi abu dawud ne ya rawaito shi da sanadi wanda yake mai kyau ingantacce
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an karɓo daga abdullahi ɗan amur bin al'as allah ya yarda da shi yana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
الدنيا متاع duniya wani ɗan guri ne na jin daɗi وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة mafificin jin daɗin duniya shine mace ta gari رواه مسلم muslim ne ya rawaito masu sauraron mu saboda koyewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh